عليه ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا أصبر تقول وقت رمضان شكرا نبي الله لدري حدود أربعين وهم هجرية wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna nan a zawiyatul markazul hukumar ma'ani da shek ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu imam asaidi shi muhammad sallah bin shi muhammad jami da radiyallahu ta'ala anhu a inda shi ke karatu a cikin littafi a shifa yau ma kamar kullum maulana zai ci gaba ne daga inda aka tsaya sai dai bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره يوم الدار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا لهذا المقبر والتقى في نظرة تأتي لنا في السبع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باي الله ما su girma masu kallon mu da masu sauraron mu a wannan gaba mai karin albarka a cikin wannan mazauni mai karin haske da albarka a cikin wannan littafi mai albarka littafin ashfa bi ta'rifi huquq al-mustafa na Sheikh Khalid Iyad littafin da muke gabatar da abin da hari da lokaci suka bayar a cikin wannan mazauni ne albarka yau ma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tsora abin da hali da lokaci suka bayar a inda muka kwana da karatu a jiya Allah ya mana jangora a farman shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ne jiya da manta ba muna cikin inda Shehu Fatiya bayan ya yi bayanai akan abin da ya shafi al-Isra wal Mi'raj na sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya dawo yake magana akan araful salafi wal khalafi ra'ayoya na sahabbai da waɗanda suka biyo bayan sahabbai akan karkasuwa na fahimtar malamai akan isra'i da miraji duk da cewa rarrabe-rarraben fahimtar duka ya kasa su gida uku ne gida na farko daga ci karatu ya bayyana ya gabata a kansa sai kuma bangare na biyu a cikin guda uku ɗin wanda bangare na biyu a cikin guda uku nan sai yake to wannan bangaren nan shine bangaren da shine gaskiya kuma shine abin da ya fi rinjayi kuma shine abin da ya fi tabbata kuma su ne suke da hujjoji wanda menene ba za a iya karawa da hujjojinsu ba mana hujjojinsu yana saman dukkan abin da ake istidlali da su akan menene karkasuwan wa'annan fahimtocin guda uku gaba daya sai ya ce ku kaga a wannan jami'i an samu maganganun manyan sahabbai kamar yadda muka fara jero su jiya har inda ya ambaci sahabi na karshe a jerin gwanan sahabban da zai ambata sai ya shiga kuma cikin jerin gwanin tabi'ai waɗanda suke jin bayan sahabbai in an ce maka tabi'i shi ne mutumin da ya rayuwa da sahabi ya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma shi bai samu yaro ki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wannan ya zama tabi'i sahabi kuma shi ne mutumin da ya ga sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa kuma ya yarda da abin da annabi ya zo da shi wannan ana itlaqin kalmar tsuwa a kansa tabi'i kuma shine wanda ya ga sahabbai waɗanda suka zama da Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan sai asbabu tabi'ina wanda su ba su samu sun ga sahabbai ba amma sun ga waɗanda suka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sune ma da asbabu tabi'i kuma shi ne annabi ya dunkule a cikin maganarsa khairul qurun khamsi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum annabi ya ce fiyayyen zamanai gaba daya shi ne zamani na ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai waɗanda suke bin bayan wa'annan waɗanda ba su gani ba amma sun ga waɗanda suka gani sai kuma wanda ke bayan su kuma su ne waɗanda alhamdulillah su ba su gani ba amma kuma sun ga waɗanda suka gani wannan a cikin alƙurunu al-mufassara babu kamar su wayannan su ne yayin karnona gaba daya to al-imam Khalid ya ya jero sahabbai wanda suka rinja yadda fahimtar cewa isra'in nan da mirajin nan da cikin annabi aka yi kuma tare da ruhin manzo Allah aka yi kuma a faɗake aka yi ba a barci ba yake to ba su irin wannan fahimtar su ne mabiya rinjaye kuma maganar su shine gaskiya hikima irin ta malamai da ya raba mutanen gida uku sai ya kawo masu raunin fahimta da farko sai ya kawo kuma wa'inda fahimtar su da su suka fahimtocin gaskiya gaba da kuma karfi sai sanya su a tsakiya sai ya ragowar fahimtar sai ya kawo ta a ƙarshe an gane wannan hikima ne yi ba da ma mai ya ce karin umuri da ma a wukan ba wala mai mafi bikin al'amura gaba daya na tsakiya sai ya zo a tsakiya shi ne yadda ya gabatar da mabota ƙarfin hujja a farko ba kuma bai ga ya kawo su a ƙarshe ba an gane karatun sai ya kawo su tsakiya an gane dan a gane tsakiyan nan a nan alkhairin yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wa fatan Allah da aka muke muka girma ku muka sanya ku al'umma ta ne akiya aluba kaza sai ajiye mabota rinjayen hujja da dalilai a tsakiya yayin da kuma su raunin dalilai sai ya gabatar da ba'adi ya jinkirta da kuma ba'adi sai ya zo kuma akiya. Wani malami yana cewa a hubbu talahi farat khairul umurin waqat an gane son kaiwa mazuba an gane sai ka kure wannan ce ba wasu sakaci ne wannan amma khairul umuri mafificin al'amura gaba daya alwasatu na tsakiya na tsakiya dala dan wa talauci in yawa yana da kyau kuɗi ma in yawa yana da kyau wani lokaci amma ka tsakaci ba kaga lafiya da kake rayu ko ba su akwai wani kuɗin da in yawa fitina da zai raba mutum da Allah ko ba su bane ba ka da lokacin ma a kayo manzo Allah salati saboda dukiyar yayi yawa shi matsalar shi man yayi yawa kafiran a bakin nan talaucin yawa ya kare ki ba ta annabi wa da kada kafur an yakuna kufran talauci ai ya kusa ma da zama kafirci san an ba duk da kuma Allah ya raba mutane kuma gida gida wani talauci ya jiya masa wani in yana cikin talauci yake zama na Allah amma in ya samu arzikin masa ya fantare kaga wannan talauci ya fi masa wani kuma lokacin da yake cikin wadata a lokacin kuma yake zama na Allah da zaran ya ji yanayin ya canza wannan sai ka same shi ma dai kawai maka tsarin da Allah ma ji haka Allah ya mutane kala kala wani kuma tsakatsaki shi ne daidai da shi shi bai rasa ba shi bai kara ba to sai zuwa kaciya sai ya ɗauki jama'an da suka fi kowace bangare duk yayi sai ya sanya su a ƙarya lura da abubuwa da yawa an gane wannan ma wata hikima ce zuzzurfa irin na malamai sai ya ce to daga cikin waɗannan tabi'ai wanda suka rubuta cewa isra'in nan da jikin annabi aka yi kuma tare da ruhinsa kuma a faɗaƙe aka yi ba a barci ba bayan abin da ya gabata da cikin tabi'ai sai ya kawo ibnu shahadi ibnu shahadi nan tabi'i ne ba sahabi ba ne amma da cikin tabi'ai a tabi'an ma manya shi wannan ibnu shahadi ainihin sunansa ana kiransa abubakar abubakar muhammad ibn aslam muslim dan ubaydullah dan shahab az-zuhri wannan shi ma tabi'in ya tafi goyon bayan maganar cewa Isra'il nan da ciki aka yi kuma a faɗake aka yi. Kuma ibn Shawalin nan babban a cikin tabi'ai. Wani hakan daga cikin tabi'ai kuma akwai Alhassan al-Bakari. Alhassan al-Bakari shi ma tabi'i ne. A tabi'an ma yana daga cikin masu ƙarfin tsufantaka. Yana daga cikin masu masu ƙarfin tsufantaka. Domin Alhassan al-Bakari ɗaya ne daga cikin almajiransa yun na aliyu na bisalimi. Duk da cewa wasu malamai suna raddin cewa al'asar al-basari ai bai karɓa daga sayyidina aliyu na bisalimi ba. Wasu na da wannan magana rarraunar magana ce. Gaskiyar magana shi ne al'asar al-basari ya karɓa daga sayyidina aliyu na bisalimi. Kuma shi sayyidina aliyu na bisalimi wato tekun ilimi ne kamar yadda Amir ya faɗa. Ana madinatul aiki wa aliyun babuha ni gari ne guda na ilimi amma aliyu shi ne kofar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mai Allah yake cewa kullum wa tulfiyuna min abwaja in kun tashi shigo gari ko babbar gida ko ko ko ko daji ku biyo ta kofa mana a ce da aliyu nan kofa ne na zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma da aliyu nan babu wani bangaren ilimi da bai tara ba babu bangare a ilimi wanda bai na yiwu da tara shi ba ko mai ka zo da shi da za a yiwu karshe na bangaren ilimi to al'adar basari annabi da na aliyu ne kuma shi daga cikin abin da ya fi karɓa bangaren da na aliyu na da tsarin abin da ya shafi ilimin rijali ilimin mutane ma'ana ilimin fahimta an gane kenan ko ilimin sanin Allah domin a cikin safai babu wanda ya san Allah irin da nari shi yasa isnari da sanadin kubewan waliyan Allah bangaren da hau da maliba yake kubewa da sanadi ko shi kuma daga manzon Allah saboda wani shekanta da ya samu wata rana tsakanin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullah ka sanar da ni wani bangare na ilimi ka keɓance ni da shi wanda ne a cikin safai ka kan babu wanda ya san wannan ba babu wanda ya keɓantu da wannan na so wannan su zama tsakanina da kai ne ma'anin bangaren duk me neman ya sha sai da ya sha sai ko suna annabi ya ce masa ba komai ya aliyu kul la ilaha illallah ya kai da aliyu ka faɗi la ilaha illallah ya ce ya rasulallah ni da na zo a bani keɓantaccen abu har sai ku tafi la ilaha illallah bayan la ilaha illallah nan har kafirai ma sun san da fara ku imani da ita ba wala in sa'altu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah yace ni da yake neman a ke bance ni da da wani abu a ce ku la ilaha illallah a ce ana so a yi wata na aliyu wani irin promotion ne a cikin la ilaha illallah saboda la ilaha illallah laha qishrun ولها لب ولها لب لب لا اله الا الله akwai kikirinta akwai kwayanta akwai kwayan kwayanta an gane girin ko da Allah wanda yake la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa da Allah ba musulmi bane eh amma a maqamin la ilaha illa Allah maqamin sa maqamin kikiri ne amma wanda yake cewa la ilaha illa anta Allah wanda ya ji wannan ko bai ji wannan ba shi wannan fa la ilaha illa huwa Allah fa ga shi ba wannan ba ya da Allah yana nan amma Allah fa ga shi na kun amma wanda yazo makani la ilaha illa anta an gane kenan ko makani yunus ibn makake na an gane kenan ko wana wana da zulmati أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين dana wannan Allah hadiri ne a wajen ko ko gadiri ne wannan hadiri ne Allah a wajen ba gadiri ba wanda kuma ya samu fana'i tami har ya daina jin kowa ya daina ganin kowa ya daina ganin komai shi ma zai ce la ilaha illa ana eh la ilaha illa ana in mutum ya ce la ilaha illa ana wanda bai gane ba sai ya ɗauka mai maganin yana nufin kansa ne ba ba kai shi yake nufi ba bawan ne gaba ɗaya ya narke ba shi Allah ne yake magana ta cikin bawa sai Ibrahim wannan ba dun mamaki ba ne ba alqur'ani ke babu labarin itaciya itaciya ba ko ba haka bane ko ba haka bane itaciya ba take magana ga Musa bane zance da Allah ba annabi Musa da magana da Allah sai ga itaciya tana magana da annabi Musa innani adallahu la ilaha illa ana fa'budini wa tin salata ma yi kuma itaciya ba itaciya ba kuma da nassin alqur'ani kawai sai itaciya tana magana da shi inda ni hakika ni inna ana samu ni ne nan Allah la ilaha illa ana ba komai sani ba ba bin bauta in ba ni ba kai ni fa ba kudi ni bauta mini wa in salatu rizqi kuma ka tsaya da sallah ma dan ambato na ma wa bishiya take magana da shi dan Allah bishiyar yake magana da Musa lokacin ko ko je ubangijin bishiyar ubangijin bishiyar ne yake magana da Musa ko ba ku bane amma ba bishiyar ba saboda ta arishi yakan tsinci kansa a cikin wani yanayi na fala'i an gane sai a ji Allah na magana ta aikin fala ilaha illa ana an gane kenan ko amma ba yana nufin na ba shi ma in ya ga kansa ya ji kansa har ya ga cewa shi ya faɗa mushirki shi ma na mushirki ne mushirki ne mushirki saboda ka la ilaha illallah tana da menene ishu tana da lubbu tana da kuma dukkan lufi shi ya za shi wani yake addu'a Allah ina roƙonka wala ya ku kiru ki hatta muhibbina bari lubbu lubbu lubbi ma ba Allah ina roƙonka kada bawar addini ya zama shi ya rabon masoyana a'a bari lubbu Allah ina roƙo ba bawon ba dai ƙwayan ma dai ki kai Allah ba ƙwayan ba ma dai lubbu lubbin dai kwayan kwayan ne wannan shi ne ma zaɓa yi an ɗan kyauta an ɗan kyauta kenan shi kenan sai annabi yau sai da aliyu ka ce la ilaha illallah daga nan sai na aliyu sai dawo sai dawo a wata waya sai annabi ya rutsa idan sa sai ba ila ilaha illallah sai ce ya aliyu aqid ayyaka kai ma aliyu rutsa idan ka guda biyu sai ya rutsa yana rumfa idanunsa sai bari la ilaha illallah yana faɗin la ilaha illallah da aka yaye dukkan hijabi gaba ɗaya gaban sai na ali ila misali shi ke nan kawai ba a tura bi ya an yi kalbi ba kuntu la san an ka an ka to sai da ali muna bi talibi kofa ne mai kalli na ilimin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi wannan al'akalul bakari din nan ya karɓi ilimin kufanta da ilimin mariwa da bawaye sayyid na ali ibn abi talib sai zama da a tabi'ai al'akalul bakari fakkad balma wasu malamai da yawa sun tafi ma daga cikin malaman hatta maulana shekhu ibrahim yace an fifita al'akalul bakari a kan tabi'ai ma gaba daya a tabi'ai duk wanda ba sahabi ba ne in ya tabi'i ne to babu kaman ma alhakan da bakari ma to ibrahim shi ma ya tafi a kan wannan ma'ana fahimta nan kusa in ka duba tafsirat al-anam fi anna al-alma huwa al-imam za ka ce ibrahim ya kawo wannan maganar a cikin sa yake daga cikin hanyoyin da aka yi da lalatar basira kan sauran tabi'ai shi maganarsa da aikinsa ba su taɓa saba wa juna ba. Shi a son ba sarki. Maganarsa da aikinsa ya taɓa saba wa juna ba. Sannan da akan ba sarki ya taɓa cewa wani ya yi alkhairi shi ya yi ba. A baya umarni da abin da baya aikatawa. In ka ga ya yi umarni ya riga kowa aikata abin ne sannan ne sai umarni kai maka yi. Sannan baya hani akan abin da awalan shi ne hannu a kansa ba. A in za a bilba ya hana abu kafin ya hana shi ne farkon wanda ya hannu a kan abin. sai na da waɗannan kwalitoda a cikin tabi'ai bayan wannan alafan basari zahirinsa da batininsa duk ɗaya ne ma'ana cikinsa da wajensa duk ɗaya ne wajensa da cikinsa duk ɗaya ne ka san ka samu mutumin da cikinsa da wajensa duk ɗaya ne sai an tona a ce mutum ne mutum shi an gane kenan ko wajensa da cikinsa duk ɗaya ne ba bambanci cikin shi ne wajen wajen shi ne cikin ana kanar shi wani wannan yi wannan yana da wahala ko ko bai da wahala yana da wahala sosai za ka tara alfan miliyan guda biyar da karka samu tsaye goma da su wanda zai gamje an gane kenan ko a a a sar a a sarirarsa da al'amidarsa ya zama to abu ɗaya ba bambanci a sai ka tona sai ka tona to da haka al'asar basri almajin da da'ani na misalin ne mataji ne babba a cikin tabi'ai yana daga cikin waɗanda suka da mutuwa ikirarin mirajin nan a farauki aka yi kuma ba a bacci aka yi ba kuma da cikin annabi da ruhin annabi aka yi wannan ikirarin din da wannan mirajin. Bayan ikra bayan alafan basari wa Ibrahim akwai Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai shi ma faqihi a cikin manyan fuqaha in ana neman fuqaha malaman fiqh Ibrahim da kai shi ma babba ne ya kai da yana da wata yana da mazhaba ma na kabilan sa kamar da shi ma Malik da sauran su suke da mazhabi shi ma da kai wanda ake jingina masa ba mazhaba ma irin su Fauri da makamantan su wata mazhaba ba wai kwaya hudun da muka sani ba su ne dai suka fi shahara su mazhabodin amma akwai mazhabi suna nan kiri amma da wannan su suka fi shahara a wajen mu a ce mazhabar malikiya an gane hanbaliya hanafiya a a a a a shafi'iyya wannan su da suka hara a wajen mu amma mazhabar suna da wasu daga cikin tabi'ai wanda suka tafi a kan wannan a a farilla akwai ibrahim nakai ba ibrahim nakai akwai akwai masruku shi ma tabi'i ba sahabi bane bai rusu zamanin manzo Allah ba amma ya rusu zamanin tabi'ai za zamanin sahabbai sai ya zama da cin tabi'ai a tabi'an ma manya shi wannan suna na masarufu laƙabin sa ba ainihin sunan sa bane amma laƙabi ne laƙabi ya zame masa alami akwai wanda alfahar ya zame musu alami wannan ba a jayayya da su akan bangaren laƙabi an gane amma akwai alkhaf wanda musulunci ke yi ko amma akwai kuma alkhaf wanda musulunci ya hakura da su misali alakabanci mutum da a amashi haka sa babban malamin hadisi a buhari kana karantawa ana kiransa a amashi lakabi ne ko amma lakabin ya zo ne masa alali kuma ma'anar a amashi ba mutumin da zai gani da kyau ya da matsalar kilo har ruwa na fita a gidansa shi ma'ana a amashi ba irin su arabi arabi shi ma lakabi ne amma ya zama adali an gane ba yadda aka yi da in ka bari sunan mutum ma ba san shi ba in ba adali ka bada ba wani ma zai rayu ya gaba ba sun sa ke san ainihin sunan mutum ba sai lakabin mutum to da lakabin ya zame masa adali irin su arabi da muka bada ma arabi ma ya zama gurgu ba shi ne ma'ana a arabi gurgu laisa alal la'ane ولا على المريض ولا على الأعرج عرج kada ne ko mana araju a gurgu amma ka kalli sunan ya zabe wani babban malami hadisi alami sai ka kana karantawa sun sai bukhari ana ga maka amashu ana ga maka araju ko da sunan alami to shi ma masruku lakali ne wanda ya zabe maka alami abin da ya zaka kansa masruku malama hadisi sun ce ya ta an taba sake shi an gane kenan ko an taba sake shi tsawon lokaci ba gan shi ba a shan jima na kidina su maniya an jima na kidina su mani da ka zai kidina su masu mutum ba amma shi ba wasu ya kuɗi ba ga karɓo shi an gane kenan ko an taba sake shi tsawon lokaci bayan wasu zamani kuma sai kuma aka samo shi da aka samo shi sai aka zaman to ana kiransa masaruku wanda aka taɓa fakewa an gane kenan ko alawar mafkul ma'ana wanda aka taba haka shi sai wannan kulan sai ya zama masa lakabi kuma adali sai zama da ba in kana so ka ji sunan zabi ka ce makaru shi kuma ba zabi bane kaji ne an gane dalilin sace shi da aka taba yi daga baya aka ganshi aka sa masa suna masuruku domin kada wancan tarihin tsatsar ta fashi makasan shi sha'anin Allah da yake. An gane, khaza'inul minani ala qadir lihan. Wato wasu jarrabe-jarrabe da waɗansu mala'o'i sai ka ga wato wani tattace ta wani baiwa ake zuwa haɗa mutum da shi. Amma ba zai gamu da tattan ba sai ya gamu da jarabawa. Shi bayan an tashi shi tsawon lokaci ne kuma Allah ya zai masa kwatan abin da ya masa na walika da kuma ilimi da marifa da tarihi kuma an gane wannan ko kamar yadda Allah ya wa annabi Yusuf ko aga shi ne ya kuma shiga makamanci irin wannan yanayin ko amma daga bani ya zama alkhairi babba ya zama babba to shi ma masu yana da cikin wanda suka tafi cewa Isra'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bacci bane kwata kwata a fatake aka yi kuma ba da ruhi ba kadai ba har da cikin manzon Allah فضل الله بسرعة الإخراج بالمراجع daga tuwaye nan mazajen akwai mujahidi shi ne mujahidi ibn jubair mujahid ɗaya ne daga cikin malaman tafsiri a duniya an gane kenan ko in kana karanta irin su tafsir tabari irin su tafsir qutbi za ka yana yau an mata waye magana daga mujahidi in dai kana tuwaye nan tafsiran za ka rika ganin kantan magana da fahimta daga mujahid mujahid akan wannan aya ya lakacci kaza ya fahimci kaza an gane za ka yi ta gama da wannan amma shi ba sahabi ta ji kuma alhamdulillah sunansa sai ya zame masa alfaru an gane ga ko mujahidu ma'ana ne kokari sai Allah ya taimake shi kuma sunan kuma ya yi tasiri a kansa Allah ta kawo shi Ibrahim da alheri yana cewa subhana man ja'ala fil ahmar ibad da farki ya tabbata da Allah wanda yake son kirina da lura a cikin sunaye. An gane kenan ko sai daga wani suna ya yi mula'ama da abubuwa da yawa a sunan ba mujahidu sai kuma sunan ya tasiri a cikinsa. Wallazi da jaha dukina lanafiyar da hum subulana. Kaga kuma da ya kokari a cikin hanyar Allah Allah ji wallahi za mu shirye da shi zuwa ga hanyoyi na dole mu. Sun sunansa mujahidu kuma sai ya zamanto bai zama rarrauna ba ya zama mai kokarin halittun ba abubuwa da yawa a cikin ilimi da kuma ɗaukaka a duniyar musulunci gaba ɗaya daga cikin waɗannan mazaje akwai rusu mujahid bayan mujahid akwai irin su ikrama wannan ikrama din nan ba ikrama su dan abu jahil ba an gane kenan ko akwai ikrama na abu jahil ba wannan ba ne shi wannan sahabi ne shi da ko shi wannan sahabi ne ta hanyar mujirar mujirar manzo Allah annabi yana zaune wata rana sai yake zuwa ya ji kum ikramatu musliman la takubba ba ga ikramatu dan Abu Jahl na hango shi zai zo ku tsara mu ina mu kada wanda ya sace zaki Abu Jahl da yau kar wanda ya tsara zaki Abu Jahl da yau to ba wancan ikramar ba a'a wannan ikramatun an gane ta jiki ne shi ba sahabi ba shi kuma wannan ikramatu kuma dan ubaydul lahi ne kuma shi wanda ne kama al-mufassir malamin tafsiri ne shi yasa in kana da tafsirin qur'ani har yanzu da sauran tafsir za ka rika jin maganganu daga wannan ikrama billah yana daga cikin wanda suka samu iskan an gane bangaren abin da yake tafsir malaman tafsir suna nan akkan tafsirin musamman daga gare shi wannan ikrama din nan kuma shi wannan ikrama din nan fararren bawan Abdullahi ibn Abbas ne aka ba zai zama abin mamaki ba ba Abdullahi ibn Abbas bawan sai rayanan sa ne kuma kan kai dan sa ne ko ba ga wani kuma wani lawa ibn Abi ibn Maliki kuma kai ba ma kan rabbi yakul al murabba kaga Abdullahi ibn Abbas shi ya rayi wannan ikrama da kuma kowa ya san matsayin Abdullahi ibn Abbas shi na tafsirin alqur'ani shi tarjumatul qur'ani ne translation ne ne ƙarfi a cikin alƙur'ani da girma to da ka wanda kika ma kafiri ne shi ma yana daga cikin wanda a a a a ya tafi akan wannan fahimta kuma ikraman nan wani jahani ne girma a ilimi wani jahani ne girma a ilimi
Allah ba ma albarka shi
bayan wannan ikrama akwai kuma ibnu jurayj dan jurayj shi kuma sunansa abdul malik dan abdul aziz shi ne ainihin sunansa shi wannan ibnu jurayj shi ma tabi'i ne وهم دليل على قول عائشة وهو دليل على قول عائشة wannan shi ne babban dalili mai ƙarfi akan zancen na na Aisha cewa ma faƙattu ya kada Rasulullah. Ban rasa jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daren Isra'i da Miraji ba. Ni ban rasa jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba. A ga wannan maganganun su ne hujjoji akan magana na sai da Aisha. Wa babban tabari kuma shi ne maganar da kuma al-Imam tabari. Al-Imam tabari shi ma yana da cikin tabi'ai wanda shi ma malamin tafsiri ne na kai shakku a duniya balma yana tafsirin sa tafsiru tabari tafsiru tabari tafsirin sa shine farkon tafsiri na alqur'ani a duniyar musulunci gaba daya babu wani littafin tafsiri da ya gabaci littafin shi mana al-imam tabari ibn jarir tabari ba tafsirin da ya gabaci tafsirin sa a jerin gwanin tafsiri a duniya gaba da tafsirin sa shi ne number one ba wani tafsirin da ake gabatarwa a kan tafsirin sa sai dai ya biyo bayan tafsirin sa daga ciki shi ma ya tafi a kan wancan fahimtar da wayannan magabatan suka tafi ba shi kadai ba wa Muhammad har ma Ahmadu Muhammad an gane kenan ko imamu sunna imamu sunna ya kin kakin da ake Ahmadu bin Anbal imamu sunna jagora a sunna limani a sunna an gane ko sufi babba da cikin su bare me mazhaba guda an gane kenan ko me mazhaba guda shine me mazhabar hanabila hanbaliya kenan Ahmadu bin Hanbal bawan Allah ne yana da girma da kima kwarai da gaske ya kuma shekara arba'in yana sallar asibari da alurar bishari wannan wasa ne mutum ya shekara arba'in yana sallar asibari da alurar sallar isha in yi sallar isha da wannan alurar da ya zai sallar asibari wannan kan wallata ne da Allah ka gwada ka kwana arba'in da ranki ba shekara arba'in ba ka kwana arba'in ma ka dan gwada dan Allah da Allah yan gwada Allah ku dan gwada mu da Allah wani abu ne eh kin ma ko za ka rayu in aka daga ni ma sama zai yi an gane ganin ko ciye ciye ne za a rage ba wani abu ne dan ciye ciye ne da lashe lashen nan su da a ɗan rarrafe za a ɗan canza yanayin abincin ɗan dabino haka da sulatar ɗin nan da ganye-ganyen nan, za a ɗan dawo kanta a gani kai lafiya, sannan ka samu sauƙin basar har da ɗanɗano ma. Ba ma ɗanɗano ma ba, har baban kano mun ma. Ba ma ɗake gare ba. Da Allah ka gwada kwana arba'in ka ga yadda sulukin ka da jadadin ka ba. Za ka gana shi Allah nan dai ne. za a tsaka fito a sa'a a bayar da tsarin Allah ne wani yanzu ne ka gane ma Allah ma dai ne bana a bai kaga da karka sallar asbahi da alolan sallar isha da bana a bai kaga yadda zuciyar ka zai damu da jiyar da ita zai gushi Allah ba ma ga mutum hada abu Muhammad shi ma dai ya tafi a cikin wannan fahimta din ba wayannan kadai ba sai ce wa jama'atin azima tare da wasu jama'a na malamai manya azima masu girma azima masu yawa azima nan yana saukan mana alkasra alkasra mana wa jama'atin kasira kenan mana tare da tsindin jama'a masu yawa an gane kenan ko da kuma girman na faru yanzu sun tafi akan wannan fahimta min al-muslimina daga cikin jama'a musulmai wa qawlu akal al-mutakhirina min al-fuqaha kuma shine magana na mafiya yawa daga cikin malaman ƙarshe daga cikin malaman fiqh da kuma malaman hadisi da kuma malaman magana har malaman tafsiri ma gaba daya mafiya yawan wa'annan malaman duka gaba daya sun tafi akan fahimtar Isra'ila da Iraki nan ba bacci ba ne a faɗake ne kuma tare da shi a da ruhin maza da aka yi. Ba ka kawo magana cewa a bacci ne sannan kuma da ruhi aka yi ba da jiki ba wannan magana ce mai rawar kwarai da gaske. Wa kala ta'ifatun wasu jama'a na ƙarshen kenan su ne jama'a na ɓangare na uku na ƙarshe a cikin sako uku da yawa fahimtar malamai. To ɓangare na uku gaba ɗaya su kuma suna cewa abin mamaki kana isra'u bil jasad ya qadatan ila bayt al-maqdis isra'in manzan Allah ya zamanto bil jasad da jiki ya qadata kuma a fadace amma fa daga masallacin Ka'aba ila bayt al-maqdis zuwa masallacin Qudus ne wannan lalle da jiki aka yi da abin da ya faru da masallacin Ka'aba za masallacin Qudus wannan da kankan cikin annabi aka yi sai dai kuma wa ila sama'i da ruhi kuma daga nan kuma zuwa sama wannan kuma da ruhi aka yi an yi bari ba kenan wannan shi an yi amma da bari ba sun yadda ba cewa isra'i an gane kenan ko da jiki aka yi amma isra'i da ruhi aka yi ba da jiki ba nan ma aka ce masu wannan fahimta sun makara sun makara sun yi fahimta amma dai fahimtar dai irin kilar da muka yi magana ne a jiya kila ce amma ba ruwan amma dai kila ce ba mu sabu ce ba kila ba ne kila ne amma matsalar kilar ba ruwan bayan nan kilar ba ta fi siminti ba an gane yashi ya yi wa siminti yawa duwatsu sun yi wa siminti yawa kuma ba ta ci kwaɓa ba sosai kaga fila ne amma ba kamar wancan fila mai rodi sittin kuma ya ji siminti ya ji komai da kuma malam sai da ban mantu na in ba ka ka ga wai isra'i da jiki aka yi amma miraji da ruhi aka yi inda me wannan me wannan yana daga cikin aiki karara an gada a wajen dan adam mutumin da yake da ikon ya cika sai ya rage mutum ya da iko ya cika mawi amma bai cika ba da ranar ba tawaya ba ne tawaya ne yayi ni da ina da iko maka kyautar dubu biyar da ka zai da dubu ɗaya da biyu da biyu ba kuma ina da iko maka dubu biyar a wannan aiki ne a wajen wanda ya kai wannan kyautar ya zai hana ya cika ko ba zai dauki dubu hudu da biyu ba ba ya ci da duka fasal in cika mana yana da da iko an gane kenan ko to ba da Allah Allah da shi ne iko ne ba kan komai ba ku abin da bai ba kansa komai Allah ya yi ba kansa amma sai ya dauki babban masoyinsa ya yi isra'i da shi amma da shi amma ko da aka gashi ne rafi shi kuma zai zama da ruhi ai wannan ai an samu wata nafsu wani irin wannan nafsu horarre da tsakanin Allah da babban mafi sa na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ko sun jira kan wannan wa hajju wa tarju sun kafa hujja da dalili akan maganar su bi kauli ta'ala da fatan Allah madaukakin sarki سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أركي يا تبلغ الله wanda ya yi tafiyan dare bi abdihi da bawansa annabi Muhammadu lailan wani yanki na dare min al-masjid al-haram daga masallacin Makka mai alfarma ila al-masjid al-aqsa zuwa masallaci mafi nisa duk duniyar Allah gaba daya babu wani masallaci mafi nisa irin masallacin kudu shi yasa ma ke karanta al-masjidul aqsa masallacin da yanzu duka sauran masallacin duk duniya ne za gaba daya ai kullum wa ana jin matafiya suna zuwa masallacin manzo Allah ko ana jin suna suna zuwa Makka masallacin Kaaba ko dala mutum nawa kake ji yana zuwa masallacin kudu me yasa saboda nisan ka yana da nisa ne in dai wani masallaci ne da ake bautan Allah a cikinsa a doron ƙasa ba mai nisa masallacin kudu nisa ne da shi ke sa ma Allah ya kira shi da masallaci mafi nisa suka ce to da wannan ayar ne suke gama hujjan cewa Allah ya ce ya yi tafiya da tsarinsa na Muhammadu daga masallaci ne alfarma zuwa masallaci mafi nisa har Allah sai ya shiru daga nan sai Allah bai faɗi magana miraji ba tare da miraji da wani abu ne wa su yi an yi kuma da kirga yadda ya tafi yadda ya aika Allah ya faɗa yadda ya faɗi Isra'i Allah ya faɗi shi ma miraji amma Allah sai su su laka wa zai zo ya yi magana a kan annabi Muhammad ke da Allah ai da abin da Allah ya faɗa kuma ba wanda ya kai Allah son annabi duk wanda zai girma annabi ke da bayan Allah ne duk girmamawa da lafiyar annabi ai Allah ya fi ya fi ke girmamawa ga manzon Allah duk kamba manzon Allah da zaka yi ai Allah ya ka to me yasa Allah bai faɗa ba tun da ko Allah bai faɗa ba to kaga kenan dai ko da an yi miraji ma dai to gaskiya dai miraji ne ruhi da da ruhi ya kai amma wannan alqur'ani ya faɗa daga masallacin arabin makka zuwa masallacin qudus wannan shi ne da shi maganganu za su da shi malami ya ce ai koma su kama hujja da wannan ai sun makara ko a zahirin ayar ma ai sun makara an gane kenan ku ba ku ji abin da aka yi faɗa ba ne subhanan da zai asara amma sai ce bi abadihi ba bi abadihi bi abadihi ba matsayi mafi girma ke na cikin manzon Allah. Duk wani matsayi na manzon Allah a cikin matsayin da babu matsayin da ya wuce ya wuce ya ji mukamin har. Shi ba Allah ya faɗa ba. Annabi Abdu ne lokacin da ya kuka zafin Allah. Ba kuwa ba komai sai zama shi ne al'abdu haƙƙan ba kuwa. In annabi ya fuskanci halitta sai zama sayyidu annabi shugaba ne lokacin da ya fuskanta rinta sai zama sayyidu halki ko sayyidu nasi shugaba ne na baki amma lokacin da ya fuskanci zafin Allah shi sunansa Abdullahi hakansa Abdullahi amma ubulatu makaruna sun ji yare Allah bin ya bada masa yawa subhanallazi akara bi abadihi da bawansa sai Ibrahim cikin giri ya yi tafsiri su koma sai ce ai Allah ya magana ma na ai Allah bai ce subhanan ladhi asra bi Muhammadin ba a subhanan ladhi asra bi abdihi don magana ce babba a cikin girma sai na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya suka ce to ai wannan aya ga abin da take hukuntawa saboda haka magana cewa ma dai an yi Isra'i da Mirashi da Manzala Sassalam da jiki kuma a fadake wannan magana da rauni a wajen su kuma da shirin wannan aya. Kwaje ala sai suka sanya gaya tafiyar ilin mazulun asuwa zuwa ga masallaci mafi nisa gaya ta Isra'i shi ne makurar Isra'i. Allah ji wa ta ake mutiki wanda ban mamaki ma ya auku a cikinsa domin a Isra'i akwai ban mamaki. Me ban mamaki? faɗan Allah ma subhana subhana sarki ya tabbata da zatin Allah sai da Allah ya cinci daga zatin da guna ya karkata zatin sa sannan ne yayi magana akan Isra'ila da Isra'ila manzo Allah wannan yana nuna girman Isra'ila da Isra'ila inda malaman tafsiri gaba daya kuma bai zama abin mamaki ba da lamarin Isra'ila da Isra'ila ya janyo saɓani da yawa ba saboda ne gabatar da subhana Allah ma ba da yi wannan Isra'il ba za sai da jini na za su za. Ai ko daga nan kaɗai Subhanan ma ya gaba gaba gaba da dukkan hujjar da za a kawo tsakanin wannan hujja ta tsakiya a ajiye gaba gaba daya. Saboda mai Subhana. Dan akwai abin da Allah zai ya jini na kansa. Eh? Akwai abin da Allah zai ya jini na kansa. Aba sai ya jini na za su ba. amma a Isra'il da Nabi sai da Allah ya jinji da zasu sa. To da girman al'amari. Bi azami kudrati, bi azami kudrati ko da azimi qudra da girman iko na Allah. Shi Isra'il din akwai girman iko na Allah a cikin sa. Akwai girman ikon Allah a cikin sa. Yanzu da jama'a yau karfe goma in ka je iyakon sai ka ga jirgin sama jirgin sama an zuba fasinjoji a cikin ta kana kallo ka rufe kofa kana kallo sai ka gama da tafiya ka fara motsi kana kallon ka sai ka ka kai bayan awa uku da rai wanda suka shiga jirgin da karako sai ya kuma maka wa yanzu nan zama madina manzo Allah dan Allah mamakin jirgin za ka yi ko ko mamakin baturen jirgin za ka yi ko ko mamakin pilot ɗin jirgin za ka yi ko ko dai mamakin Allah za ka yi ku duba da kyau ni dai mamakin Allah zan yi an gane ko ba mamakin baturen da ya kira jirgin ba dan shi ma da jirgin ya tsari an gane ko kuma ba mamakin pilot ɗin ba sai shi ma tuka kai kasar amfani wai shi pilot din shi ke san jirgin shi ma jin gaje an gane kenan ko ai shi ma jin gaje ai wala kar ka banna bani adam ai wa hamannahu fil barri wal bahri ana to hamannahu fa mu muke dauke da su in ka ranga karari mu muke dauke da shi in ka ranga da kan teku ba shi ke dauke da kanka ba Allah ya mu ne dan ka ranga karari ma ba ake dauke da shi Allah ne daga mamakin Allah za su yi kawai. To, jirgi ke nan ba, a awa uku da rabi ya yanke zango ya je Madina, kuma zai iya dawowa bayan awa hudu kuma nan ƙasar. Kuma a dare ɗaya, aka yi wannan shagalin, aka yi wannan mamaki. Faɗantana Allah bai ke magana ba, ya kamata ma yi wa Allah da jimai. Sarkin zai ya tabbata da Allah allazi a fara da abdi wanda ba wannan da shi wajen Isra'ila ba za ba Allah ya ni bane Isra'ila ba da shi ba ba ma da dole ba allazi a fara da abdi sarkin da yake biyan dare da baban sa annabi Muhammadu kuma sai a zana cewa yi da shi ne da mabarki ma ban a fara da abdi kuma Allah ne ya gata ta ai kuma da sallama Allah ma nan gobe sannan da ta fassara ayo aya ta farkon Isra'il ila ta kai ayoyin suratul Dajjal ayoyin annabi ina ta kai su thumma dana fa dalla fa kana qaba qawsayn aw adna wa awha ila abdihi ma awha ina ta kai waɗannan ayoyin ma za da zafaru ma kaza ina ta kai waɗannan ayoyin a waɗannan ayoyin su kuma su ke maganar miraji ɗan ɗa. In kana neman ayoyin miraji ɗan ɗa, waɗannan ayoyin su suke ba ka ayoyin miraji ɗan ɗa. Ayoyin farko zo Isra'il kuma ta ba ka kuma ayoyin Isra'il. Ko da haka akwai ban mamaki a cikin sha'anin Isra'il da girman ikon Allah wata rasu da kuma yabo bisa fiyin nabiyyi da girman annabi da ɗaukakar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi Allah ya yi yabo ya yi kambama ya girm ya girma mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan Allah yana koyar da bayi girma mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje da Allah ke girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza al karama da bayyana girma ga manzon Allah بالإفراد تدنيا سر إليه زوج الله wannan Allah na bayyana girman manzo Allah ne a cikin halittar Allah gaba da sai Allah ya yi isra'i da manzon Allah zuwa gare shi zuwa gare shi saboda a nuna wa mutanen duniya bambancin annabi sauran annabawa bambancin annabi sauran manzanni bambancin manzon Allah da mala'iku bambancin manzon Allah da sauran halittun Allah gaba daya tun da kake ka ta mutum wani annabi da aka yi isra'i da jira da shi ma manzo Allah ba sanna salama ba ka taba yi ba sai da nawa kun kuma wannan yana nuna girman da nawa kun kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan Allah qala haula wata kan malamai na karshe din nan da suke cewa isra'i da shi aka yi amma miraji da ruhi aka yi waɗannan malaman dai suna cewa ولو كان الإسراء بجسده da cewa Isra'il nan ya tabbata ne da kankan cikin manzon Allah, ila za'irin zuwa ga abin da ya karu ya tafi, alal mafi abba a kan masallacin kudu mafi nisa na da kawo, da Allah ya faɗe shi. Da Allah ya faɗa, amma Allah ya shirya faɗa ba. Bai kunu da faɗan Allah sai ya zama ablaka. mafi kurewa mafi kaiwa matuƙa filmadhin a cikin yabo ga manzon Allah. Wanda dukkan yabon da za a yi ai bai kai yaban Allah da yau manzon Allah ba. Ai yabon mu makulukun talata ba da ma asna ala akhlaqi da khallaku yau ta ga ni da zai ne yi wa gare ta bayan da Allah mai halitta ya yi kudan da ba kan shari'unka ya ce maka wa'annaka la'ada kullu ta'awun shekun Allah shi ne mafi kaiwa matuƙa gaskiya ne gaskiya ne yabon Allah da Allah shi mafi kaiwa matuƙa a yabo amma ba a fahimta ana samun usuri kalawa masu wannan fahimta sun samu usuri a cikin fahimta sun maktalafar a wajen kirkatani sannan waɗannan jama'a guda biyu da na farkon da suke cewa Isra'ili bai faru a fadace ba a bacci yawa kuma ba da gangan jikin manzo Allah ba ne a'a da ranta haka yi da waɗannan jama'a na ƙarshe masu cewa Isra'il ya faru da gangan jiki amma miraji da ruhi ya faru to waɗannan jama'a guda biyun nan banda jama'a na tsakiya wanda rinjayayyen magana wajen su shi ne faruwar Isra'il gaba da da ran da jikin kuma ba bacci ba a fadace to nan guda biyun nan abin mamaki sai suka kara tsakanin tsakanin wai da ma isra'il ma ya faru daga masallacin makka zuwa masallacin kudus har sallah shin ma mu Allah na yi sallah ibaitul maqdis a masallacin kudus Allah ko ko bai sallah ba wasu daga cikin su sun tafi ai da aka je masallacin kudus ai wuce rawa bai ba tsaya ba su kuma daga cikin bangaren masu wani da kuma wanda ta ai da ga mun da kun da ce magana Allah kuma da haka da an ma annabi ya sallaci annaba ma su masallacin sai ce ba ba mai daba ba mai daba ai annabi ma da mata ma masallacin kudu ba ya je jiyo ta wajen ya jiyo ta wajen wucewa ko su ko su kauce ka su ana su hari kan wanda ta a a nan dai kamje ba da tsabarin mutane mu alamu harkar gaskiya annabi ya yi sallah masallacin kudu kaga wancan jama'a da wancan jama'a na farko da nabi na kaje su suke jayen nan amma wannan na kajiya su na kajiya to ga abubuwa da kake hukunta sallar annabi an gane kenan a masallacin kudu hujjoji masu ƙarfi da me za a kure su daga su wannan wanda ma ba su da shiga amma da ya ɗauki alƙawarin zai kawo fahimtar kowa kuma zai kawo kuma hujjojin kowa amma fa ba ya tafi a kan wannan fahimtar bane yana nan a kan wannan fahimtar da kuke magana akan da kuke akan da yake bai canza ba ko ji a cikin anas bin magari a cikin hadisin anas da wani anas ma ta kaddama abin da ya gabata min salati na da sallar manzo Allah fi hi a cikin sa hadisin anas da wasu hadisan anas ai sun gabata a baya sun fara muke magana ai annabi ya tabbata ya yi sallah a cikin masallacin kudu ya zama limani da annabawa abubuwa da yawa suka faru ya za a yi a tura hadisin anas ya za a yi a tura sauran hadisai na manya-manyan sahabbai da suke magana tabbacin sallar annabi a ci masallacin kudu sannan kuma Allah ya sabani yayi ko bai yi ba tabbataccen magana dai yayi sallah a masallacin kudu yana imani kuma ga mamaki shauran annabawan duka da manzanni duka mamun annabi Muhammad dan dai annabi sallah kowanne annabi imani sai
نعم وأنكر ذلك أسيبة بن اليمان أما أزيبة كان يماني da muke magana tafiya da kafin manza da matsayinsa a wajen manza Allah da kuma aikin sun sama abun sahabbai kuma balajiya shi Uzaiba kan yamani wa an kara zalika ya yi mutu hakan nan ya yi inkarin wannan maganganun duka gaba daya wa qala shi ma dai Uzaiba ya ce wallahi na rantse da Allah ma zala min zalil quraki hatta da hawa Nuhaiba yana tare da waɗanda suke ganin annabi bai sallah da malakar annaba a cikin masallacin kudu. Saboda shi abin da yake wawai da shi ne cewa haka nan da mu. Shi yana rantsewa da Allah. Jibrilu da manzan Allah ma zala ba su gushe ba. Min bayan buraki tun daga lokacin da suka hau bayan buraka ba ba su gushe ba ma'ana ba su sauka ba annabi bai sauka ba jibrilun ma bai sauka ba a bayan mulaƙar ba tun da suka fara tafiya ba wanda ya sauka a tare da hasa da to kaga kenan wanda ya tafi cewa tun lokacin da aka wajen hawa ba sauka ba har aka dawo an yi hanya da zango kenan a kudu an yi sallah a kudu an kawo misala nono da giya da ruwa da sauran abubuwa ya ba ba wani zai zaɓa har kuma wani abubuwa kenan ba shi ba na ka fahimtar wannan fahimtar shi ma ya yi ta da yawa shin jibrilu ma tare suka hau abin hawa ma da manzo Allah annabi na gaba jibrilu na baya ko ko jibrilu na gaba annabi yana baya ko ko ma dai tafiyar annabi daban akan buraka shi ma jibrilu ma tafiyar sama daban nan ma ma da kokolwa da yawa wasu an kace a ai manzo Allah sallallahu alaihi shi kadai ne akan buraka shi kaɗai ne a kan buraka. Jibrilu bai hau buraka tare da manzon Allah. A yana tafiyar sa ne a matsayin sa na ɗan rakiya tare da manzon Allah. Daga shi ba abu buraka ba. Ya je zo da buraka ya kafa. An gane kenan ko kuma annabi ya hau. Lokacin da ma annabi zai hau buraka sai zai kirkira farin ciki. Sai ya lalace da ya kai buraka kanan su. Kanan su annabi annabawa da zuriya haukan sa ma babu wanda ya taba hawa bayan ka wani girma a wajen Allah kan wanda zai hauka aljanna kaga ka nasu kula ka da nasu dama girgiza ta farin ciki da bata su da din farin ciki yau bukatar rariya shi ne wannan sadaka ajuru bai hau buraka tare da maza Allah ba a'a yana tafiyar take an gane saboda shi shi ko shi ba jibrilu ya da karama na ya yi tafiya tsakanin sama da ƙasa ba sai ya zaka da tsawa ya da nan karamin dama duk inda zai ga kuma zai yi tafiya kuma haka a sai ya buƙata ta da tsawa shi ma mazala ya da wannan mujiza shi ma mazala ko da mun ga ya tafiya yana ta ƙaddubi yana da mujizar ya rabu da ƙasa ya yi tafiya ba sai ya zaka ƙasa ba kuma ya ce duk inda zai je annabi ya da mujiza yanzu nan yana so ya hau sama kowa mai Allah za a ga annabi yana tafiya yana hawa sama kuma da kuma har ya fito amma ba ya zo ya zauna wannan karatun ba a dan kada hankali mu koma yin wannan karatu an gane ga nan ko ai da shahannan da malaman mu ai da kuwa ta kada ne wannan gudu a wannan duk malamin da ya sama ba ya yi shi ai ga kana magana magana annabi wannan ga misalin da zai karami ai mu ga yana ba ma mu zaɓa ba su ne zuwa duniya da shi ke nan ba abubuwa da yawa ne yanzu ce saboda kada ya mai da mutane makamancin haka a bayan ba ba wai ɗan bala iya yi ba saboda ba wanda ke tarbiyyar sarwa irin zama wanda ka jibril ya tafiya sane daban manzo Allah ya tafiya da kan buraka shi ma daban amma suna tare zuwa ga inda jibril shi ma ya dakatar da nasa tafiya kamar da muka faɗa baya mun ya akwai inda yake yace ya rasulullahi ga matsayina nan ba zan yi wannan ba amma ni na ina ga maqamun malumun daga nan ko shi da nan garbu da mazalla annabi ya masa addu'a ya ban kwanace shi annabi ya tafi da shi saboda haka cewa a a a ba ya sallah ba a masallacin Qudus ba wannan magana magana ce mai rauni kwarai da gaske sannan ɗan uwa duk wanda ya tafi cewa Isra'i a mafarki ya fi akwai challenge da yawa da ya kamata a masa da za ka rabu lawo isra'i a bacci aka yi a bacci aka yi yanzu a ta salloli guda biyar din nan da muke din nan da ni da ke kullum a bacci annabi ya sako ta mata wannan farida da al'ura da za da lafa da magana da isha a bacci annabi ya sako yayya karɓar tauhidi ba bacci ba ya karbi azumi ba bacci ba ya karbi zakka ba bacci ba ya karbi hajji ba bacci ba sai a azabul ibada mafi girman ibada ga madayin Allah idan da za ka je ka bacci wai ka manta da girman manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba sannan kuma sallan da annabi a masallacin kul yana daga cikin gudunonin da mafiya malamai suke karfafan isra'i da milajin manzo Allah cewa ba maganar bacci bane saboda sallah ai ba sallah da ruhi ana sallah da jiki ne da ne da ruhi gaba daya saboda wannan ma magana ne kara an gane da ruko inda al-imam al-tabari ya yi zuwa kisa firinsa yace wannan sallan da aka haɗu da dukkan ma yana daga cikin babban rashi akan masu fahimtar cewa isra'i nan da alkafacci ake ko kuma da rai ake ba da jiki ba yake kai sallah ai jiki ke sallah tare da raka ai sallah masallacin kudu musallan nan shi ne ƙarin hujja da tabbacin isra'i da miraji a faɗaƙe aka kuma da gangan jiki annabi da ruhin musala ke sa da miraji wadda haka wanda shi ne abin da ya faru tabbacin sallah a masallacin kudu masallacin biyu alaihi salamu ba wai sun yi hawa tare da manzo Allah akan hawa ne bane a'a yana tafiya da haka manzo Allah annabi shi kadai akan buraka wannan shi ne kawai rajiji a wajen malaman hadisi da kuma malaman ilimi magarin jari gaba daya Allah ya tsada amin anan za mu dakata insha Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala bai kware komai a cikin gobe sai mu ci gaba a inda muka kwana Allah ya mana jangora lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ke abin imanin nani da ke abin asirin mutane da ke abin mutuncin nani da ba wasu laira da ke abin shari'i na lafiya da shi kanmu da shi tara yin da wasu sunmu da shi kan shekannan da ba ma zama shi yanar da shekannan lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da ba mu ya sarka da ba mu ya zo da Allah da ba mu ya da shekannan da ba mu ya da kiyayen lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama marasa lafiya gida da su da ba su lafiya وصلاة وسلام على من لاجع وبك عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوقعتم الذي أوقعتم كل ما أطلع عجم وبك من الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجع من أبي أكبرك الذي أوجع من أبي أكبرك الذي أوجع من أبي أكبرك وبك من الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبيض المشركين لو أن الله وتعالى يا أرجو شكور وصباح الله ثم من من من البركة